an yi ta ne akan ayyukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma magabata a cikin watan azumin Ramadan wato kaɗan daga cikin ayyukansu Allah madaukakin sarki ya ƙara yarda gare su godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi muna nema ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirye da shi shine shiryayye wanda Allah ya batar da shi babu mai shirye da shi na tabbata babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya na tabbata shugabanmu annabinmu masoyinmu mai cetonmu annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzan Allah ne zababban Allah ne ko badadayin Allah ne Allah ka yi daɗin tsira da aminci da albarka a kansa da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi har zuwa ranar tashin alkiyama ba haka ya ku bayan Allah ina muku wasici da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sauka mishi al'amarin shi nan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah wato ramadan wani wata boyayyar ajiya ce da allah maɗaukakin sarki ya yi wa muminai wanda a cikinsa ne muminai suke musabaka ko suke rigirgeniya wajen neman yarda allah maɗaukakin sarki suke ƙoƙari wajen ayyuka na bin allah maɗaukakin sarki ayyuka da za su kusantar da su zuwa ga allah maɗaukakin sarki kuma sakamakon haka ne allah maɗaukakin sarki sai ya yafe musu zunubansu ya kankare musu kurakuransu kuma dama haka allah maɗaukakin sarki ya tsara shi ya sama allah maɗaukakin sarki ya sanya watan azumi ya zamo lokaci wanda ake rabauta da samun aljanna a cikinsa shi ya sama allah maɗaukakin sarki ya buɗe ƙofofin aljanna a cikinsa shi yasa ma aka kulle ƙofofin wuta a cikinsa kai shi yasa aka ɗaure shaidanu a cikinsa a mala'ika jibrilu alaihi salam ya gaya wa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa duk bawan da ramadana ya shigo bai yi wani aiki da allah zai mar gafara ba a ciki wannan allah wadaransa allah ka tsare mu sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallama sun buga mana misali misali mafi kyawu abin da ya kamata mu zama muna yi a cikin wannan wata mai alfarma sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna rigegeniya wajen ayyuka na alheri masu kyau a cikin wannan wata ayyuka iri-iri na alheri don me don su samu rabauta kuma su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dangane da su ya ce mafi alherin zamani shine zamani na ya ce sai kuma wanda zai zo bayansu sai kuma wanda zai biyo bayansu wannan hadisi ne na imam bukhari da muslim to yaya sahabbai suke fuskantar azumin ramadan aiki na farko da sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam suke yi suna lura da talakawa suna kulawa da talakawa daman can suna kulawa da su to amma suna kulawa da su da ba su muhimmanci a cikin watan azumi fiye da sauran lokuta suna ba su kyautan dukiyoyinsu kai suna raba abincinsu a tsakaninsu kai suna kiran talakawa wajen shan wajen shan ruwansu inda za su ci abinci ga abdullahi dan umar yadda allah su ƙara tabbata a gare shi yadda ya kasance yana yi shi baya ma cin abinci sai tare da miskinai da kuma marayu duk inda ya san sai ya sa a tattaro su kai akwai lokacin da ya yi fushi a gidansa saboda an hana wasu abinci kicin abincin gaba daya kuma akwai ranar da aka kawo abdullahi dan umar kudi wato dinari dubu hudu da wata kadifa aka kawo masa nashi ne amma cikin daren azumi haka ya raba su akan miskinai ga baki daya sannan da asuba sai gashi nan da wannan katifar yana ya bada ita sadaka haka nan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke yi abu suwa al'adar wanda ake kiran shi hassan bin hurais yadda allah su kara tabbata a gare shi yake cewa wasu daga cikin mutanen bani adi suna cikin masallaci idan aka kawo musu abincin buɗe baki idan ba wanda za su ci tare ba sa ci har ɗaukan abincin suke su fitar da shi masallaci don su samu mutane a ci tare da su kun ga saɓaninmu yanzu kowa ya kulle gidansa kowa ba wanda ya sani sai shi da iyalansa shikenan in ya ce ƙoshi shikenan babu ruwan shi da sauran al'umma wannan shine bambanci da aka samu tsakaninmu da magabata kai ba ma magabata ba tsakaninmu da iyayenmu na kwanan nan domin da iyayenmu a anguwa suna lura da waye ya ci abinci waye bai ci ba kai iyayenmu suna lura da bako idan ya zo gari ya ci abinci ko bai ci abinci ba shi yasa ya zama tsarin rayuwarmu musamman a arewacin najeriya da za ka ga duk inda ka je da magariba za ka ci abinci ka ƙoshi domin gidaje ne ake fito da abinci daga gidaje daban-daban a taro a ci mutane suna cikin aminci suna cikin kwanciyar hankali amma sai rayuwa ta canza ta zama mun zama idan na ƙoshi to babu ruwa na da wani wannan ba rayuwa ce ta al'ummar musulmi ba Allah ka tsare mu ɗaya daga cikin magabata yana cewa na kira mutane goma cikin bayan Allah na ciyar da su abincin da suke sha'awa ya ce wallahi ya fi mu a ce na 'yanta mutane ɗaɗɗai har guda goma daga cikin mafi tsadan wuyaye wanda ake yantawa hamadu dan abi salma duk daren azumi yakan ba mutane 500 abinci 500 a kowane dare kuma ranar idi waɗannan mutane da ya ɗauka yana ba su abinci ranar idi kowanne sai ya ba shi dirhami 100 wannan ka duba magabata ne fa ba waɗanda suka tara kuɗi a bankuna suke kallon mutane suna dariya ba ba wanda suka ɓoye kuɗaɗe kuɗaɗen da ba su san me za su siya da su ba a'a ba su da shi amma suna tara kuɗi don su yi alheri saboda suna neman lahirarsu an samu cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin da zai tashi kawai ya je ya dako in ya yi dako ya samu kuɗi sai ya biyo sai ya sadaka sai ya dawo ya zauna dama abin da ya sa shi neman kuɗin shi ne don ya yi sadaka don ya kai lahira don ya san Allah maɗaukakin sarki zai biya shi yana daga cikin abin murna a wannan zamani namu irin yadda ka ga masallatai ana ciyar da mutane za ka ga masallatai da yawa irin su national mosque irin su annur irin su fu'ad lababidi irin ta su wannan masallaci abubakar siddiq da muke ciki da sauran masallatai masu yawa mutane na kokari ana kawo abinci wannan alheri ne wannan alheri ne mai yawa ina ma a ce bayan azumi za a ci gaba ina ma a ce haka za mu ci gaba tsawon shekara ana ci gaba da kulawa da mutane kaga da damuwar al'umma za ta yi sauki don akwai waɗanda ba su da shi akwai wanda ba san yadda za su ci ba yana daga cikin hikimar azumi a tunatar da mawadaci ya sani cewa fa akwai wanda yunwa an ta kama shi bai da abin da zai siya yanzu mawadaci an hana shi cin abinci yana da miliyoyi ko biliyoyin kuɗi ya bar cin abinci ne saboda Allah in ya tashi zai iya ci to ya tuna cewa akwai wanda wannan yiwuwar da yake ji yanzu shi in ya ji bai da kwakwabo ba yanda zai iya siya da haka su ne ya kamata mu dinga tunawa hatta bayan ramadan yana cikin darussa da musulmi yake ɗauka a cikin wannan wata na azumi ya ku bayan allah sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam sun san cewa wanda duk allah ya hana shi haɗuwa da lailatul qadr lalle allah ya hana shi haɗuwa da alheri allah ka sa mu ganta shi yasa suke ta ƙoƙari a goman ƙarshe na azumi don su samu wannan dare dare ne wanda ibada a cikinsa ya fi ibadar shekara tamanin da uku har da wata hudu idan Allah ya karba maka duk abin da ka yi ana nufin sallah azumi sada zumunci sadaka duk abin da ka sani in ka yi shi a wannan dare Allah zai ninka ma shi na wannan yawan shekaru don haka ake son musulmi a cikin wannan kwanaki guda goma ya yawaita aikin alheri a ciki da fatan Allah maɗaukakin sarki ya karba mana ɗaya daga cikin magabata ke cewa shi wannan dare da Allah maɗaukakin sarki ya ce ya fi wata dubu ya ce ai ma'anarsa gaba ɗaya ya fi zamanin da ɗan adam ya rayu ne gaba ɗaya saboda me ya ce larabawa sukan kira wata dubu ne idan suna so su ƙuna lissafi kuma kun san alƙur'ani ya sauka ne da lahajar larabawa don haka ya ce wata dubun da Allah yake nufi yana nufin gaba ɗaya wani aiki da za a yi a cikin rayuwa wannan abin da Allah zai ba mutum a ranar wato zai samu fiye da wannan aiki Allah maɗaukakin sarki ce mala'iku da mala'ika jibrilu suna sauka a cikin wannan dare suna yin suna cewa amin kan addu'o'in mutane sa'annan suna yi wa kansu sallama sa'annan suna wa muminai sallama wanda suke ibada a masallatai hakan nan za a ci gaba har alfijir ya fito mutane suna cikin aminci suna cikin annashuwa suna cikin samun gafara da rahama na Allah maɗaukakin sarki a tsawon wannan dare shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk ya tsaya daren lailatul qadri yayi ibada tsakanin shi da Allah to za a gafarta masa zunuban da ya gabata a cikin rayuwarsa shi wannan dare ana kiransa daren lailatul qadri ne wato daren girma saboda matsayin da yake da shi maluma wasu suka ce saboda ajali da Allah maɗaukakin sarki ya kaddara a ciki wasu suka ce saboda wato ibada da Allah maɗaukakin sarki yake karba wasu suka ce a saboda hukunci da Allah maɗaukakin sarki yake yi na rayuwar mutane a cikin wannan dare wanda ana sanar da mala'iku masu rubutu abin da zai faru a bawa a cikin wannan shekara na arziki da kuma wato karar kwana ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abin da ya umarce ku ku hannu ga abin da ya hane ku kwara bauta nan duniya da kuma kiyama ku sani sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin irin wannan wata suna ƙara himma wajen karatun alƙur'ani suna ƙara himma wajen sanin fassarar alƙur'ani suna ƙara himma wajen yin aiki da alƙur'ani kuma suna rigirgeniya ta wajen ƙoƙarin karanta alƙur'ani abinda zai baka mamaki ɗauki misalin saidina usman ya kasance duk rana ta ramadan duk rana ta ramadan sai ya sauke alƙur'ani saidina usman sahabin annabi sallallahu alaihi sallama na uku duk rana na ramadan haka yake sauke alƙur'ani na lalata ne kar wani ya ce bai ji ba rana ɗaya na yake sauƙi alƙur'ani a cikin magabata an samu waɗanda suke ƙiyamun laili da a diddare kwana goma nan da alƙur'ani a cikin su akwai wanda suke kwana bakwai suna karanci alƙur'ani kai a cikin su akwai masu kwana uku sun sauƙi alƙur'ani imamu zuhuri allah ya masa rahama ya kasance idan wata ramadana ya shiga duk wasu ayyuka na nafilfili na ibada sai ya bari kawai ya dawo karatun alkurani haka nan imamu sufyan da sauri Allah ya masa rahama idan ramadan ya zo duk sauran ayyuka barin su yake yi sai ya kama karatun alkurani an samu imamu katada Allah madaukakin sarki ya masa rahama duk kwana bakwai a ramadan sai ya sauke alkurani a duk kwana bakwai kai a cikin rayuwarsa dama yake sauke alkurani amma idan ramadan ya shigo sai ya dawo da shi kwana uku duk kwana uku sai ya sauke alkur'ani idan ko goma na ƙarshen ramadan ya kama to kowace rana sai ya sauke alkur'ani ya ku bayan allah ya kamata mu yi ƙoƙari mu yi ƙoƙari wajen karatun alkur'ani mu yi ƙoƙari mu ma mu sauke alkur'ani ko za so ɗaya ne a cikin wannan wata mai alfarma don me don ya zama mana shaida ranar tashin alkiyama ya ku bayan allah yana daga cikin abinda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suke suna kiyaye harshensu daga maganganu marasa kyau daga gulma da ƙarya idan suna azumi ba sa azumi ma haka suke amma idan suna azumi kiyayewan ya fi girma saboda mai azumi na gaskiya shine wanda aka kiyaye gaɓoɓi saboda manufar azumi shine kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisul bukhari yake cewa duk wanda bai bar maganar ƙarya ba bai bar shaidar zur ba da aiki da ƙarya to Allah bai bukatar ya bar cin abincinsa ko ya bar abin shansa Umar dan Khattab ya da Allah su ƙara tabbata a gare shi yake cewa azumi ba wai azumi a daina cin abinci bane kawai ko a daina shan abin sha a'a mai azumi shine mutumin da ya bar ƙarya ya bar magana magana ta barna ya bar magana ta batsa ya bar rantsuwa akan kasuwanci da sauransu jabir dan abdullahi yadda allah su kara tabbata gare su yake cewa in kai azumi to kunnen ka ya zama yana azumi in kana azumi idan ka ya zama yana azumi in kana azumi harshen ka ya zama yana azumi ba maganar ƙarya ba maganar sabon allah madaukakin sarki sa'annan babu maganar cutar da waɗanda suke ƙasa da kai da haka suna kulawa da haƙƙin marasa ƙarfi irin su direbobi da ma'aikatan gida mutum ya ringa tunawa yadda yake jin yunwa ya wahala haka ma boyi-boyi a gida ya wahala ya gaji wani lokaci sai ka ga mutum shi ba zai aiki ba amma saboda shi ne mai gida sai a ɗorawa yaron gida aiki wanda yake ya fi ƙarfinsa hasali a musulunci kuma duk wanda aka ɗora masa aiki irin wannan taimakonsa ake yi a taya shi saboda me a gudu tare a tsira tare mujahid allah maɗaukakin sarki yake cewa yau yake cewa ƙarashen maganar jami yake cewa kuma duran da kake azumi ka zamo cikin nutsuwa ya kana da kwanciyar hankali ya zama akwai bambanci tsakanin ranar da kake azumi da ranar da baka azumi mujahid allah ya masa rahama yake cewa akwai wasu ɗabi'u guda biyu wanda duk ya kubuta daga gare su to azumin shi ya zama azumi karɓaɓɓe shine cin naman mutane da kuma ƙarya abul aliya allah maɗaukaki sarki ya masa rahama yake cewa azumi wato duk mai azumi yana cikin ibada matukar bai ci naman mutane ba bai yi gulma ba ya kuban allah waɗannan fa su ne sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam kaɗan daga cikin ayyukan da suke yi kenan a cikin ramadana da haka ku yi kokari ku yi koyi da su ko da ba ku irin nasu ba saboda koyi da wato masu girma shi ma samun girma ne Allah madaukakin sarki ya yabe su a cikin alkur'ani a cikin suratul mujadala Allah madaukakin sarki yake cewa waɗannan su ne wanda Allah ya rubuta imani a cikin zukatansu ya karɓe su da rai daga wajen shi sannan zai shigar da su aljanna wanda ƙorama ke gudana a ƙarƙashin ta za su dawwama a cikin aljanna Allah ya yarda da su kuma sun yarda da Allah waɗannan su ne rundunar Allah lalle ka saurara ka ji rundunar Allah su ne masu rabota Allah ka sanya mu cikin rabo Allah ka karɓa mana azumin mu da sauran ibadunmu Allah ka ɗauki musulunci da musulmi Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد عباد الله اوصيكم ونفسي اولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ويعزل له يوم القيامه اجرا عباد الله يعتبر رمضان مدمارا للمؤمنين يتسابقون فيه الى تحصيل مرضات ربهم ويتنافسون في الداعات والقربات عسى الله عز وجل أن يكفر سيئاتهم ويهو خطاياهم كيف لا والله تعالى أعان المؤمن على نفسه بأن جعل رمضان مناسبة للفوز بالجنة ففتح له أبواب السماء وغلق له أبواب الجحيم وسفد له الشياطين يقول جبريل عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم شجع عبدنا لك رمضان فسلك منه ولم يغفر له ولقد مثل الصحابة الكرام هذا المنهج خير تمثيل فكانوا يتنافسون في رمضان بأنواع كثيرة من أعمال البر وسلوك متعددة من أفعال الخير وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم متفق عليه فكيف كان هدي هديهم في رمضان كانوا يعتنون بالفقير فيقوله من مالهم ويبتسمون معه دعامه ويجلسونه للإفدار على موائده فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما كان يفطر إلا مع اليتامى والمساكين ولربما امتنع عن الطعام عن تناول العشاء عشاء إن علم أن أهله منعوهم وقد جاءهم يوما أربعة آلاف درهم وقطيفة فما بات ليلة حتى فرق الدراهم وخرج في السماء بالقطيبة على ظهره ثم تصدق بها على مسكينه وقال أبو سواري الأدوي رحمه الله كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد ما أقدر أحد منهم على طعام قط وحدا إن وجد من يأكل معه أكل وإن وإلا أخرج طعامه من المسجد فأكل مع الناس وأكل الناس معه وقال بعض السلف لأن أدعو عشرة من أصحابي فأطعمهم طعاما يشتهونه أحب إلي من أن أعتق عشرة من ولد بني ولد إسماعيل ولقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سعد بن معاذ فذكر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا أبلر عندكم الصائمون وأكل دعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وكان أحمد بن أبي سليمان يبدل في شهر رمضان خمسمائة إنسان وكان يعيب على العيد لكل واحد مئة درهم وإنه لمن المفعل ما سرنا نراه من إفطار الصائمين في مساجدنا أمثال مسجد الجامع الوطني ومسجد النور ومسجد فؤاد لبابي ومسجد أبي بكر الصديق الذي نحن فيه الآن وكثير من المساجد فكيف لو استفادها فالجود والأداء والكرم خارج رمضان هل سيبقى فقير بيننا عباد الله كان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون أن المحروم من حرم ليلة القدر وغفل عن قيامها والاجتهاد في إصابتها في الوتر من العشر الأواخر وهي ليلة خير من ألف شهر قال بعض أهل العلم هي خير من الدهر كله لأن الألف تذكر الألف غاية في الأدب وهي ليلة تنزل الملائكة والروح فيها يؤمنون على دعاء المسلمين ويسلمون على أنفسهم وعلى المؤمنين في المساجد حتى يطلع الفجر وهي سلام على المؤمنين القائمين لا يمسه فيها آفات وهي الليلة التي من نامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولذلك سمي الليلة القدر لشرفها وعزم قدرها ومنزلتها وقيل لتقدير الآجال فيها أو تقدير أعمال العباد في سنتها قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم قال ابن كثير رحمه الله في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وصدقاتنا ودعاءنا وجميع أعمالنا الخيرات إنك سميع قريب مجيب الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام أكملان أتمان على من ملك القرآن لله حكيم خبير وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا اوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا في العاجله والاجله فصحابه رضوان الله عليهم كانوا يعتنون بالقران الكريم قراءه وتدبرا وعملا وازهروا في التنافس في هذا الباب ما لا ينقطع منه العجب فهذا عثمان رضي الله عنه كان يكتم القران الكريم في رمضان في كل يوم مره وكان بعض السلف يختم القرآن في قيام رمضان فقط كل عشر ليال وبعدهم في كل سبع وبعدهم في كل ثلاث وكان الزهري رحمه الله تعالى إذا دخل رمضان يترك قراءة الحديث ويقبل على على قراءة القرآن وكان سفيان الثوري رحمه الله إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن وأثر عن قتادة رحمه الله أنه كان يكتب القرآن في سبع وإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث فإذا جاء العشر ختم كل ليلة عباد الله فعلينا نحن أيضا أن نحاول ختم القرآن الكريم ولو مرة واحدة في رمضان يكون شاهدا لنا يوم القيامة عباد الله كان من حديث الصحابة رضي الله عنهم في رمضان أنهم كانوا يحفظون ألسنتهم عن الزور والغيبة والكذب ويعتبرون الصيام الحقيقي صيام الجوارح عن الإثم لأن ذلك مقصد الصيام وغايته كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة من أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس صيام من الطعام والشراب وحده ولكنه من الكذب والباطل واللغو والحلف وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إذا صمت فليصم صمتك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم ودع هذا الخادم وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء وعن مجاهد رحمه الله قال خصلتان من حفظهما سلم له صومه الجيبة والكذب وعن أبي آلية رحمه الله تعالى قال السائل في عبادة ما لم يكتب عباد الله هؤلاء هم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه بعد ما أسر عن عبادتهم في رمضان فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاه وقد مدح الله تعالى صحابته صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال عز من قائل عليما أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم إنا نسألك باسمك العظم ورضوانك الأكبر أن تحفظ علينا النعم وتدفع عنا الندم وتزيل عنا البلاء وترفع عنا البلاء وأن ترزقنا خير الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية والعمل الصالح وحسن الخاتمة والفردوس الأعلى برفقة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم انا نسالك ان تسوق الينا من الرزق ما يغنينا وتنزل علينا من البركه ما يكفينا وتدفع عنا من النقمه ما يرضينا وترزقنا من العافيه ما يشفينا وتبارك لنا في ذريتنا واهلنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نبتال من تحتنا اللهم بحل حينا وميتنا وسيدنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وداعينا وعاسينا وهادرنا وغائبنا اللهم من اهيته منا فهي على الايمان ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يسر لنا امورنا ما راحت لقلوبنا وابداننا وكبارنا انك انت التواب الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وزكاتنا وجميع اعمالنا الصالحات انك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين وعنا معهم برحمتك ومنك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين بارك الله الى صلاتكم يرحمكم الله